أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نسير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أعاننا الله وأجارنا من النار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwa barkanmu da sake tattaruwa a wannan masallaci da Allah ba mu ikon yi domin sauraron karatun alkur'ani da kuma sanin ma'anonin shi yau muna safiyan laraba sha bakwai ga watan ramadan wata mai albarka muna kuma cikin wannan gari mai albarka garin illera a wannan jiha ta sabbatu a tarayyar Najeriya. Hijirar ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina yau shekara 1440, wanda ya dace da 23 ga watan biyar shekara dubu biyu da sha tara lissahin haihuwar annabi isa alaihi salam muna cikin tafsirin suratul baqara a jiya mun kwana akan ayoyin da suke magana akan sihiri wanda yahudawa suka ɗauka sihirin nan koyar da shi aka yi suka koye shi suka yi watsi da addinin allah to wannan sauran ayoyi da za su biyo baya har yanzu dai ana ci gaba da bayyana maka halaye ba kuma ana ma maimai bane akan halin da a sake maimaita ma labari a kowanne daban ne wanda kuma kowanne labari aka baka na halin yahudu in ka auna shi da rayuwar yau za ka ga suna irin wannan aiki yanzu ubangiji zai gaya mana irin yadda suke mu'amalantar mutane magana wannan in za ku yi da su da baki da fatan baka to su suna yin magana ne ta raini da izgili da faɗi maka wata maganar da in ba ka bi a hankali ba za ka ɗauka alheri ne su kuma sharri suke faɗa wato babu mu'amala ta alheri da za su yi ma mutane wala da bakinsu ko da zuciyarsu ko ma da minasu tsakankaninsu da al'umma sharri ne kawai haka tsakankaninsu da Allah mahaliccinsu ma babu alkhairi sai sharri annabawa ma ba su tsira ba ubangiji bai tsira ba bare sauran bayan Allah to anan akwai wasu abubuwa da ke faruwa sai mandan Allah ya kai Allah ya kashe ni ya haska ma musulmi yace ga yadda za su faɗa dan su kauce ma kama da yahudu wannan kuma aya tana hana kamanceceniya da ahlul kitabi ko a zance ko a sufa ko a ɗabi'a ko a tufafi ma da za ka sa kar ya zama tutuwahinka kana koyi ne da ahli kitabi maganganunka kar ya zama to kana maganganu irin wanda ahli kitabi suke yi saba musu saboda duk abin da ga su suna yi to ba alkhairi bane wato sharri Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kira ne ake yi ga muminai mabiya annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ce la taqulu ra'ina idan za ku yi magana da manzon Allah kar ku ce mishi ra'ina ra'ina shine kamar dan saurara mana sauraron mu jira mu amma ita in ka kalle ta tana iya daukan yabo tana iya daukan suka to idan ku kuna nihin yabo idan yahuda suka ji wannan su in suka zo za su dauke ta a matsayin suka din sai Allah yake cewa to duk kalmar da ke dauke da yabo tana iya daukan suka wajen mu'amala da ita da manzon Allah kar ku yi amfani da wannan kalmar ku dauko kalmar da ba ta dauke da kowane irin nau'i sai nau'i daya shine alheri gaba daya saboda kar makiyan ku su rinka fakewa da abin da kuke faɗa amma manuwa ta sha bambam wa qulu ku ce ungurna dan jira mu wasma'u sauraronmu to ita wannan unzurna ba yadda za a yi ka sauya ta da wata ma'ana wasma'u ita ma ba abin da wata ma'ana za ta ɗauka mai muni duk yadda za ka faɗe ta dai babu abin mai muni a cikinta Allah ce walil kafiri na azabun alim lalle azaba mai raɗaɗi ta tabbata ga kafirai su ne yahudawa wato idan suka zo suka samu manzon Allah suna cewa ra'una wanda abinda take ɗauka wawa mara hankali wanda bai san abinda yake ciki ba kuma in ka juya ta tana iya ɗaukan sauraronmu ra'ina to su da waccan manuhan muni suke tunkarar manzan Allah kamar yadda in suka zo za su yi sallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda sallama ita ce assalamu alaikum su kuma in suka zo madadin su ce assalamu sai su ce samu alaikum samu ko sama in ba saurara kai da kyau ba ba za ka gane ba da wanda ce assalamu alaikum da wanda ce samu alaikum sai ka ɗauka na ce assalamu alaikum ne ashe shi sama ce ke cewa ita kuma sama tana nihin Allah ya kashe ka Allah ya hallaka ka to in suka go irin wannan suke ma mandan Allah wata ran sun zo gidan shi suka yi irin wannan sallamai sai matar shi Aisha radiyallahu anha tace wa alaikum sama wal la'ana sai manzo Allah ce a'a yayi yawa ai abinda na gaya musu biki ji abinda na faɗa ba tace kai baka ji abinda suke faɗa ba ce ai kuma ke biki ji abinda na faɗa ba sun ce salamu alaikum na ce wa alaikum da addu'ar da suka mini da wadda na musu wacce za a karba ta manzon Allah shi yasa idan suka zo suka faɗi irin waɗannan magana in suka koma he su rika cewa laula yu'adhibuna Allahu bima nakunu inda annabin gaskiya ne mun gaya mishi bakan magana mun zage shi mun mushe mummunan addu'a inda annabin gaskiya ne da hai Allah ya mana azaba kan abin da muka faɗa su kuma abin da suka sani suka mance suko suka yi uwaɗi da shi ai azabar Allah ba a buƙatar gaugawa ta ko jinkirinta ko da yaushe za ta iya zuwa da haka nan ba sai an maka ita ba a daidai lokacin da kai laifi to shi yasa ubangiji yake faɗar wannan kamar yadda yake faɗa a wata aya a suratul nisa'i yana ta min alladina hadu الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا الليا بألسنتهم وطعنا في الدين
Allah ke cewa minan ladina hadu daga cikin wanda suke Yahudawa akwai yuharrifuna kalma wanda suke girkita magana amma wadi'ihi daga asalin yadda magana take waye kulun suna cewa sami ina wa asaina mun ji abin da ka faɗa mun saba maka wasu mi igai da musulmi mun ji amma kamar ba mu ji ba wa ra'ina suna cewa ra'ina Allah ce gaba ɗaya wannan suna faɗa shi ne layyan li alternative dan su karkata harshen su wa tsa'anan fiddini su yi suka cikin addinin Allah walau annahum inda sun ce qalu sun ce sami'ina wa atana mun ji mun yi biyayya wasma'a mun saurara mana wandurna dan dakata mana lakana khairan lahum da haka din yahi zama alkhairi gare su wa aqawam shi yahi dacewa walakin sai dai abin da yasa suka yi wancan mummunan magana la'anahumullahu bi kufrihim Allah ne ya riga ya la'ance su ya tsine musu albarka dangane da kafircin su da sababin kafircin su fala yu'minuna illa qalila ai ba sa yin imani sai dan kadan wato su kafirai yahudawa mai imani a cikinsu ɗan kaɗan ne hadisi ya tabbata daga abdullahi ɗan umar allah shere da shi da shi da mahaifinsa gaba ɗaya ƙada ya ce ƙada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce manzan allah yana gaya musu bigistu baina ya dayya sa'a an aiko ni gaba gare ni kaɗan akwai sa'a ta kiyama tana zuwa bisaifi da takobi zan yi yaƙi hatta yi ubadallah wahadahu har sai an bauta ma Allah shi kadai la sharika lahu ya zaman to ba yadda ba a samu shi abokin tarayya waje ala rizqi ta tarumhi ta rumhi an sanya arziki na kalkashin inuwar mashi na ko inuwar takobi na yace waje altu zillata wasuga an sanya kaskanta da wulakanta alaman khalifa amri akan wanda ya saba ma umarni na sai ke cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu duk wanda yazo yake tashabihi kamanceceniya da wasu mutane to wannan mutumin yana cikin waɗannan mutanen za a kilga shi cikin su ko da kai fatarka da launinka da yaranka ba irin nasu bane amma kamar ka ta sa riga kamar ka ta tafiya kamar ka ta abinci kamar ka ta rayuwa kana koyi da su to za a ƙidaya ka cikin su ranar kiyama sakamakon da za a mutu shi za a maka dan ɗabi'a ku ta zo ɗaya wannan hadisi yana nuna mana haɗarin yin kamanceceniya da ahli kitabi kuma yanzu in kun lura galibin mutanenmu ba abin da suka sa gaba ko suka nuna wayewa ne sai in kayi kama da wa da nasara ko da yahudu yaranmu samari za ga ba sa ajiye gemi a da amma wai da orkeli ya yi rawa da wani ɗan gemi ɗan kaɗan haka sai ga shi yara da suna ajiye gemi kaga shi annabawa gaba ɗaya sun yi gemi bai ajiye gemin dan annabawan ba amma sai dan koyi da orkeli wanda orkeli kuma dan iska ne ba wani mutumin arziki ba ne a turai ɗin ba ba a kowa yake ba a banzayen mutane yake haka nan za ka da ganin mutanenmu suna wani sassauta wando ƙasa wanda asalin waɗannan 'yan luwaɗi da ke amerika masu tallakansu kamar wani wannan allon talla ne kake sawa jikinka kai ga matsayin kafa sai wannan abu yake birge mutanen mu har suna koyi da shi to duk irin waɗannan ba a san shi ko ta wajen aski kai wani aski irin nasu ko mace ta yi shiga irin ta baturiya tana ganin waiwayewa ne ai ita baturiya ba hankali ba ne gare ta rashin hankali ne ranar da aka wayi gari kika raka marmarin tsiraici to ai alama hauka ta samu domin in dai jayen tsiraici ilimi ne tsananin wayewa ne sai mu ce kenan duk duniya babu wanda ya kai akuya wayewa da ilimi ko ba haka ba saboda dai inda ilimi ne da kenan akuya kowane ba su ta karanta wannan ilimin rayuwarta gaba ɗaya da barcinta da tashinta da yawanta da zamanta da in mami take yi a tsirara take ta fi kowa iya tsiraici kuma an yarda cewa a dabbobi ma babu sakaran dabba ko tunkiya ta yi ta hankali to amma ke kina koyi da ta kina ganin wai wayewa ce saboda wata banzan baturiya wata sakarai da bata ma san ina aka fito ba ina za a dan me aka yi ta me ya kata duniya waye yi ta duk bata sani ba ba gidajiya kawai wai kuma ita ce wai dan kawai ta rayu a wani babban gari wai yake ɗauka tun da wannan babban garin an mai kwartoci an mai gadoji da flyover ai mazaunin wurin wayayye ne waya gaya maka zaman babban birni shine wayewa waya gaya maka zama cikin cincirin da mutane shine wayewa ai in ka zamna cikin taron mutane na banza kai ma ɗaya da kake zama cikin mutanen banza wayewa ita ce ka san me zai amfane ka me haɗari a rayuwa ka kauce mishi me alheri a rayuwa ka jayo shi ka neme shi wanda shine hankali shine wayewa sai Allah ke cewa ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wala almushrikina an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum wanda suka kafirta cikin yahudawa da mushrikai masu bautar gumaka ba sa kauna ba sa gurin wani alkhairi dan karami bare babba ya sauka gare ku wani alkhairi da zai zo daga ubangijin ku ba sa san a ce ya same ku sai dai Allah shi ne ke keɓance rahamarsa ko alkhairinsa ga bayinsa ga wanda ya ga dama cikin bayinsa wallahu shi Allah zu fadalin azim ma'abucin falala ne mai girma a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya yubayyin bi zalika Allah yana bayyana mana da wannan aya shiddatul adawatul kafirin min ahli kitabil mushrikin tsananin tsananin matuƙa kaiwa makura ta ƙiyayya da gaba ta kafiran Yahudawa a kanmu. Wadda mushiriki ne da tsananin ƙiyayya da gaba ta mushirikai masu bautar gunki. Kaga wanda yake matsahi mai bautar gunki, wanda ya ɗauki Allah ba shi kaɗai ba ne akwai ababen bauta tare da Allah da Yahudu akwai mummunan gaba mai yawa da suke ma musulmi. Haddara Allah ta'ala sai Allah ya tsoratar da mu don kar mu yi kamanceceniya da su kada su a samu ana kamanceceniya da mu'mini ga mu'minai Allah yana raba wannan kamama duk wani siffa mata su karmi me yasa Allah yake haka liyaqata al-muwadda dan ya yanke kauna bainahum wa bainahum tsakankanin su da tsakankanin mu'minai wanda ba ta'ala sai Allah yake fadakar da mu alama an amabihi ala alal mu'minina game da abin da Allah ya zubo na ni'imar shi mai tarin yawa akan mu'minai mina shari'i tama na daga wannan shari'a ta manzon Allah cikakka alkamil wanda ke cikakka ba tare na kasa alladhi shara'ahu li nabiyihim wanda Allah shar'anta shari'ar ga annabinsu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haisu yakunu lokacin da ubangiji ke cewa wallahu ya shatasu Allah ya shatasu yana keɓancewa bi rahamatihi da rahamarsa da jin kansa man ya sha'u wanda ya ga dama kamar yadda ya keɓance wannan al'umma da ba ta wannan addini da ba ta wannan littafi da ba ta wannan manzo wallahu shi Allah dul fadali da abi mai yawan falala ne mai girma an an ce alfadalu shine kyauta wadda ba ta da iyaka ta wuce misali kamar mutum ne ka wanke mai mota kawai ko ka ya zo da wani abu yan leda a hannun sai ka karɓa mashi ka ce baba ka aka ya kai ka kai mai cikin gida kawai kana fitarwa sai ce na baka gida goma a sakkwato na baka naira tiriliyon ɗaya ai kaga kyautar ta wuce ha tunani misali ne ka dai yi ɗan ƙaramin ihsanin da bai takara karya ba an maka wata kyauta kai ma sai ka raka mamakin irin wannan kyautai to ita ake kira alfagan Allah ya ba da abin ba iyaka to shi sanya idan Allah zai yi abu sai kira shi falala shi yasa aiko annabi falala ne ga al'umma wannan sannan shi annabin Allah ke cewa wa kana fadalullahi alaika kabira ko ko azima ne azima lalle falala Allah a gare ka kai manzan Allah mai girma ce a can ƙarshen sutul hadidi kuma yake cewa wannan azuwan shi manzan nan falala ce ta Allah mai girma akan mu'mini kamar yadda anan ma ke cewa wallahu dhul fadli da azim Allah ma'abucin falala ne ko dai ka ɗauke ta ya ma annabi falalar da bai ma kowa ba a halittar da yayi kuma ba zai sake yi ba kuma ba gazawa ba ce ya yi haka ya tabbatar ba zai yi ba ba zai kara ba ba zai yi kamar annabi ba bai yi ba a da nan gaba ba zai yi ba ba dan bai iya bai ya iya yi to amma gaba daya duk wata falala mafi girma ya mika ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alƙawari kuma baya tadawa haka kuma ka dauka ita falalan ta shahi al'umma ta annabi Muhammad domin mu ma yadda aka ba manzanmu falala mai girma azima haka mu aka ba falala al'azim saboda mu ma zuwan annabin ya shigo da mu cikin wannan falalar da wata al'umma ba ta samun falalar da muka samu to tunda Allah ya mana wannan ni'ima ya mana wannan daraja ya mana wannan ɗaukaka ya mana rufin asirin duniya da lahira ba ho yadda za a yi makiyinka ya so wannan alherin gare ka to sai Allah ke cewa kafirai ba su san kuma inda za ka lura duk wani abin da zai zama alheri ne ga musulmi ga ka'idar kafirai ba san shi shi yasa ubangiji tabaraka wa ta'ala yake fada a wata ayar take nan gaba waddu wannan mara waddu alladhina kafaru min alkitabi wal mushrikeena an yuzlama wannan wadda kasirun min alkitabi kai kaga yace wadda kasirun min alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara so da yawa mabiyan alkitabi waddu burinsu ku zama kafirai bayan imaninku idan da wannan imanin cutar da ku yake yi za su nemi ya gushe idan da wannan kafircin alheri ne in kun yi shi za su nemi kama kushi domin Allah ya ce a suratul nisa'i ne ina gani ko suratul ali imran ne يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأذونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر Mm.
قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون kaga ana Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani la tattakhidu bi danatan min dunikum kar ku riki abokin sirri banda ba ku ba la tattakhidu bi danatan min dunikum la ya'alunakum khabala saboda ba sa takaita muku wajen banna waddu ma anittum gurin da nake cikin zuciyarsu duk abin da zai wahartar da ku ya wulakanta ku ku sha wahala wanda yake gurin ka wahala ka wulakanta duk abin da ya zo ya baka shawara ya ce karkai to abin da ya kamata ka ɗauka wannan abin da ya ce karkai ka yi shi in ya baka shawara ika za to ka ƙi yin wannan abin haka ne kenan anan za mu gani da suka ba mu shawarar mu yi watsi da addinin musulunci baya zai ne damu to abin da zai nuna mana mu riƙe addinin musulunci shine zai sama mana ci gaba mu riƙi zamani da da- da ra'ayin duniya zai kai mu ci ci gaba da samun kaza samun kaza to sai mu ɗauke shi wannan zai bai damu baya ne saboda Allah ya ce la ya'alunakum khabalan waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim tabbas kiyayya da suke bayyana muku daga bakin su gashi ta bayyana wa ma tukhfi su- suduruhum akbar abinda suka boye a cikin ransu ba su bayyana ba yahi wanda ya suka faɗa da halshi kad bayyana ayati Allah ce ni wa na bayyana muku ayoyina na ba ku labarin da za ku yi amfani da shi ku waye in kuntum ta'qiluna in dai ku masu hankali ne za ku zamanto kun san makiyan ku kun san masoyin ku a wata aya Allah ya sake faɗa irin wani ce waddu law takfuruna kama kafaru ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء waddu suna burin law takfuruna ina ma da za ku kafirta kama kafaru kamar yadda su suka kafirta fatakununa sawa'a sai ku zama daidai ku da su idan da kafircin nan wani abin arziki ne sun ya- sun neme ku da shi ba za su neme ku ba a wata aya yake cewa in yaskafukum yakunu lakum إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون kaga annan ma ke cewa inda za su samu dama su samu rinjaye a kan to za ku ɗanɗana kuɗa ku daga hannunsu Allah ke cewa za ku ji mummunan arsina tuhun bisu'in mummunan maganganu na banza a kanku daga harshensu haka ma za su shimfiɗa hannayensu a kanku su yi ta kashe ku Allah ke cewa aiwa waddu lau takabbu suna ma burin ku zama kafirai ashe kaga san ku zama kafirai sun san kafircin baya da alheri baya da amfani kuma abinda za ka kalla a irin waɗanda muke tare da su a nan yanzu ka taɓa ganin sun girmama wani abin da zai taimaki ɗan adam ya bashi ci gaba a rayuwarmu su bashi haɗin kai a'a yanzu in kuka lura sun tsara a tsare-tsarensu akwai ministiri ta wasa akwai ministirin akwai ministan wasa ko akwai ministan al'adun gargajiya akwai ministiri ɗin shi akwai ministiri duk wani abin banza wa- wa- yana da minista yana da kuma ofis da aka ware da kwamishinoni a jihohi ana ware makudan kuɗi don wannan abin kenan irin su wasannin dambe wasannin shaɗi sharo wasannin kokowa wasannin langa wasannin gargajiya na banza waƙe-waƙe raye-raye bushe-bushe kaɗe-kaɗe A'a, da duk ma wani aikin banza to yana da minista, yana da kwamishina, yana da ministiri a jihohi da ƙasa gaba ɗaya, wanda kuɗi yake wa ake wariya maƙudai har ma akwai taimako da yake zuwa daga Turai da Amerika don haɓaka wannan al'adun gargajiya ɗin wanda wani za a ga tsahe-tsahe ne, raye-raye ne, fasikanci ne, amma suna so wannan abin kar ya mutu. amma ku duba mahimmancin karatun alkur'ani ilimi ne kun taba ga wani minista na alkur'ani kun taba ganin wani kwamishinan karatun alkur'ani dan ka karanta alkur'ani ma suna lissawa da kai a cikin masu ilimi suna sawa da kai a cikin wasu mutane zababu bal ma su a mutanen banza kake a koma baya dan mai da duniya baya kake bal ma so ake a kyamatar da kai a kyamatar da al'umma ka tai koyi da kai kaga ashe inda qur'anin nan sharri ne da sun nemi mu ci gaba da yin shi amma da suka san karatun shi da aiki da shi alkhairi ne fada suke da shi kuma wani abin da zai ƙara bayyana maka wannan duk abin da kaga ana zuwa da shi daga mai ɗinkin duniya ana turo ƙungiyoyi domin yaƙa shi ko tabbatar da shi wanda aka yaƙa ɗin za ka ga me taimaka mana ne wanda kuma aka zo a gina mana shi a yi mana wayewa kai civilization ɗin mu ci gaba da shi za a ga aikin banza ne abin da zai cutar da mu ne za a ga abin da suke yaƙa na farko su yi maganar yawan jama'a kaji wai abin da ya sanya ya kamata a yaƙi da yawan jama'a yawan jama'a haɗari ne ko alheri ne alheri ne aihuwa sharri ce ko alheri ne alheri ce na biyu sai su ce suna yaƙi da auren wuri amma ba sa yaƙi da zinar wuri ko karuwancin wuri wannan ba abin yaƙa ba ne auren ne je na wuri ake yaƙa na uku sai su ce suna yaƙi da 'yancin mata ai ba a ba ba mata ‘yancinsu, kuma ku kaɗai ne ba ku ba matan ba su a can duk abin da aka ma macen ba sa lissafa da shi, su abin da suka ɗauki mace ko a yau ta biya bukata ta san inda dare mata, shi ya sa za ka ga ɗa babu tsarin ya taimaki uwar shi duk wahala ta da shi, miji babu tsarin ya taimaki matar shi, abin da yake tsarin su ke ki kawo ni in kawo. in biki ka ba in na kawo ba za ki ci ba da haka kowa ma ya iya makan shi kuna zamne ne ba taimakon da zai miki wai wayewa ce kika yi nema makanki kaga rowa ce aka ma wannan wa aka ma decoration aka ma ado sannan he a ce wai ai yancin da aka ba su kowace ta je ta yi aiki yaya za a wayi gari a ce daga nan kici in kinci in lela ki ɗauki kaya ki kai wajen tambuwal ki ɗauki kaya ki nihi wajen gusau shine daraja akan macen da aka ce ta zamna mijinta da ƴaƴanta su kama ta komai wanne yahi daɗi wanne yahi wahala kaga wahala suke so ki yi amma bari su nuna miki abin ba wahala bace dan su yaudare ki ki zama wahalalla sannan kuma abin da zaki ƙara ganawa akan haka idan suka ce yanci ne suka zo su baki kalle sa'atan garin su su nasu matan suna da yanci zan ce duk sabulin duniya hoton mace ce ne a jikin shi kuma in ba sutura za ta saba fata jikinta za ta bayyana a ɗauki hoto don mai sabulin ya yi ciniki fatar da Allah ya mata mai kyau ita ce za a nuna ma duniya sabulin ne ya sa ta yi haka ba Allah ba ne ya mata kai haka sai sabulin don fatar ka ta yi kyau alhalin ba sabulin ba ke yi Allah ne ke ya yi amfani da ita ya yi mi ya yi ciniki idan wani ɗan kwangila ya buɗe kamfani yake so a raka bashi aiki sai a samo yarinya ya shekara 21 da biyu zuwa da biyar ta yi ado sai ta zo ita ce sakataren ki tana bakin ƙofa daga gilas kake hango ta don ta jayo hankalin mutane a ba su aiki yayin da ta kai shekara arba'in ta fara tamo ya ce to hajiya za a miki ritaya dan yanzu za a samo ta karama kamar yadda kike a da yanzu an more ki an yi ciniki da rayuwa ke za a sallame ki ki tafi can abin da tsiyar da zaki ki ke kuma Allah da ta rayuwa ki biki zauna ba ki kai biyayya ga Allah ko ga manzon Allah kila ma aure ma biki ba kina wannan shirma kina ganin ai duniya ta samu kuwayayyu ne he tsakiyar tafiya sai wayayyun su barki a daji dama haka shedan yake wa kana shaytan lil insani khadula sai tsakiyar lokacin da ke bukatar taimako sai kowa ya watse barki wanda inda a musulunci ne kina da yarinta akwai bukatar ki daban kin tsuha akwai akwai darajar da Allah ya miki daban wanda da can baki da da ke kai wannan shekarun to amma a tsaya su babu haka haka manyan kan wannan kantittika kamar supermarket supermarket duk suwa ne ne haka gidajen mai wanda za su raka matsa man suwa ne ne duk mata ne ake kaiwa don saboda a samu arziki wannan shine ake kira jari hujja haka nan idan ka je manya-manyan hotel a jamus ne a belgium ne a ingila ne a faransa ne mata ne kai a wani wurin ma matan tsirara ake barinsu ka zo ka duba saboda kawai mai hoton din ya cirki shi wannan daraja ce aka mace ko wulakanta ta ne aka yi kwanan nan kuke yi a abuja an kama wani gida da ake rawa ta dala night club tsirara ake rawai suwa suke tsirara mata ne suke tsirara suna rawa su manyan mutane sun sha shakwara da jamfa da wando ko sun sha ubakot da likitayin suna zamne suna kallon sakarkaru kuma waɗannan matan a wayayyu suka shigo fa wadda ba ta yi haka ba su suna ganin ba ta waye ba ashe kaga abin da ake dora ta alheri ne ko sharri ne sharri ne sannan daga nan abin da suke yaƙa bayan sun yaƙi yawan wannan aihuwa sun yaƙi yawan mutane sun yaƙi auren wuri sai kuma su yaƙi karatu na addini kuma su yaƙi zaman aure su ce ya kamata a bar tsare mata a ba su dama su yi abin da suka ga dama su je inda suka ga dama idan matan suka ce muna mu abin da muke so karatun alkur'ani ya ce wannan sakarkarin mata ne su ba ba musu kungiya matar da za ta cewa addinin ta ya cuce ta Allah ya cuce ta manzon Allah ya cuce ta ubanta ya cuce ta mijinta azzalimi ne ɗanta azzalimi ne wanta mugu ne kananta mugu ne bature ya dafa mata ce yawa irin kirke so lalle kin zama indararan zuba musiba al'ummaci jayo sauran mata su fahimci abin da kika fahimta sai mu rika tura musiba ke ce zaki rika zuba abin yadda indar ke zubar da ruwa ita matar ce za ta rika jayo sharri cikin al'ummata ana so ne a gama da mazan a ci karhin su a ci galabar su ta yadda ku matan in babu mazan sun wulakanta sun kaskanta sun na kasa sai ni ai ba sai an ce ba ku banza ne wa zai kare ku da haka sai a ce a ba mata tallafin kuɗi su iya sana'a so ake a saba musu da rike kudin da da bu saba ba kuma he a janye kudin idan suka nemi a kawo he a ce sai sun yi kaza sun yi kaza so ake a daidaita ya zaman to karuwa ta hima ta aure daraja in kina so ki yi mutunci sai in karuwa ce ki daga nan abin da turawa suke kawo mana arman jinsi ya kamata a raka auren jinsi wannan haƙƙin ɗan adam ne a bashi kuma wayewa ce Allah a luwaɗi akwai alheri duk galibin yas da sidar da ake fama da ita a duniya zuwa sun kata ba yan luwaɗi ba wai kuma a raka neman wai har ana ba da kuɗi majalisa ta amince da wannan shirman wai kuma waɗannan kidafaman shugabannin namu waɗannan gidadawan da suka yi wanka a banza ta karkaru marasa sanin ina suka sa gaba wai kuma haka daga gani su ba wani manufa ba gare su irin manufar kare ci in dai da kuɗi a magana ba sa ma duba abin da ke baya kai da suke faɗa da kai kai matsalar gare ka wato ka hana su damƙi kuɗin ba su zamba cewa wannan kuɗin kamar naman tarko ne kana kamawa kana halaka ba za ka ci kuɗin nan ba haka za ka yi shugabanni yan demokuraɗiyyar nan wanda suke nuna cewa su wayayyu ne suna ta girmama wannan abin eh ai wannan haƙƙi ne na duniya a basu arban jinsi alama ce wata ƙarewa ɗan adam yanzu idan mace ta zamanto da mace take da alaƙa namiji ya auri namiji to ka gaya mana namiji zai aihu ne to ita mace da take aihuwa mace ce mijin nata za ta aihu ne to idan ya zama to an wayi gari babu yara ƙanana wanda suka tsufa suka mutu ƙasa ta watse ko bata watse ba ta ƙare ko bata ƙare ba to idan ta ƙare sai su zo su mamaye wurin dama haka suke so to wannan shine zaka ji auren jinsi a'a hana auren wuri a'a bijirar da mata duk abin da za su kawo ka ga an taho da shi rikiki an ɗauke shi da mahimmanci walla za ga aikin banza ne saboda ai su ba sa san alheri ya same ku su sharri ne suke so ku haɗu da shi wannan shi ne dalilin da ya sa Allah muku bayanin wannan aya wato yake nuna muku wannan wadda ka wannan ya ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wala lil mushrikina an yunzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu ya khatasu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadlil azim Allah ma abucin falala ne mai girma kaga falalar da Allah ya muku ya ba ku addini mai tsafta ya ba ku manzan da babu kamashi abi dan kadan za ku yi sai Allah ya lillinka ladar tashi domin yadda musulmi suke samun lada ba a taɓa wata al'umma take samun irin ladan ba kun ga mu duk abin da muka yi na alheri ɗan kaɗan Allah zai ta lillinka ladan shi ya ta lillinka ladan shi mu ɗauka cikin wannan al'umma sai aka samu wani mutum ya ma ya yi lahi ya yi kisan jama'a ya yi ta shirka ya yi ta zina ba abin da na lahi bai yi ba amma sai ya tuba wannan tuba da ya kaga ba zai iya biyan haƙƙin kowa ba ya kashe mutane sun yi dubu ya iya rayar su ne kuma su sun mutu bare su yahe mishi ya ci dukiyar jama'a amma duk da haka tuba ta waje ba kan shi in ya tuba sai ƙura'ani Allah ke ce mana Allah zai mishi wata baiwa wace irin baiwa Allah zai mishi sai ka tafi kai ta nahiloli na azumi nahiloli na sallah nahiloli na zakka wannan duk nahilar da kai kwaya ɗaya sai Allah ya lillinka ta so tiriliyon ranar kiyama in ta yi alkawalin Allah na duk wanda ka cuta za ka biya shi duk wanda ka cutan Yesu zo to abin da kai kwaya ɗaya an linka shi so miliyan kuma abin nan kayi kamar shi ma miliyan miliyan so miliyan wannan da yake bin ka bashi ya zo a abu ɗaya a azumi ɗaya da Allah ya lillinka maka ladan hin nahila an biya mutum ya dubu sai me sai wasu ladan su rage an biya kowa kuma sannan kai ma kana da lada mai yawa shine wa yuti min ladunhu ajran azima a suratul nisa'i sai Allah ya bashi min ladunhu bai ce ba aikin kawai da kai a'a daga Allah Allah ne zai waro maka wani lada dalilin tubanka dalilin ibadarka dalilin da'aka ga Allah ajran azima irin wata lada mai girma Allah shine mai girma ya ambaci ladan mai girma dan ba za ka iya gano girman ba sai shi Allah sani to a wannan lada mai girma ne zai biya duk wanda ka cuta ko wanda ya ke bin ka kuma ka samu raran ibada ka je aljanna dalilin tuba wannan kaga rahama ce ba akwai wani abin da ya rahama ta kai wannan to wannan shine Allah ya ba wannan al'umma kuma manzo Allah ya mana misalin waɗannan al'umma yadda suke in ka kwatanta su da yahudu yace misalin mu da ahlul kitabi kamar misalin mutum ne yake da wata ma'aikata ko gona ko wani abu sai ya jinga da masu kwadago ya ce ku mun wannan aikin daga safe zuwa azahar nawa za ku yi suka ce ka ba da naira dubu ya ce na bayar sun fara sun kai tsakiyar rana suka ce alhaji wannan aikin mun gashi wanda gaskiya ba za mu iya ba a ku yi da samun sauran yan awoyi ɗaya ko biyu suka ce gaskiya mun haƙura mu har ma ladan da za a ba mu jingar da muka yi wannan aikin da muka yi min yahi ba ya biya mu ba sai suka tahi suka bar aiki sai ya kiran wasu ya ce to ga wani aiki da aka fara mini ba a kare mini ba amma a kaza muka yi da su ku kwaya a haka nan suka ce mai ya ce to ku ɗauka daga inda suka tsaya in kuka kai ƙarshe wannan ladan zan ku su ma sun ɗauka sun zo daidai azhar suka ce kai Allah wannan mai gida ba za mu iya ba sai Allah ya he mai gidan ya kira wasu ya ce daga daga la'asar zuwa faɗawar rana su yi a madadin jingar da aka yi da waɗanda suka tun daga faɗa rana ta wani to yace waccan al'umma ta farko ita ce yahudu ta biyun ita ce kiristoci dukansu ba su cika iya ba su iya cika alƙawarin da suka yi da Allah ba da haka ba samu jingar da Allah ya musu ba wannan al'umma ta sai Allah ya ce mu mu yi daga ɗan zamanin mu ɗan kaɗan zuwa faɗawar ranar nan ɗan takaitaccen wuri ɗan takaitaccen lokaci daman kuma aikin an yi mai yawan shi an yi kusan kashi tara cikin goma shi mu da sa wannan kashi ɗaya a ƴan wannan mintuna da suka rage a ba mu ladan da duk za a ba waɗancan da aka alƙawari tun da sahayyan ma ya ce to wanda shi ne yasa kuke ga yahudu suna mana hasada saboda wannan falala da aka ba mu idan ka kalli sallan mu ta juma'a kawai da Allah ya wara mana ranar juma'a irin falalar da Allah ke ba mutane manzan Allah ke cewa aljuma'atu ila juma'a daga wata juma'a zuwa ga wata juma'a ba akwai asabar lahadi litinin talata laraba alhamis ba tsakankanin su to dillahin da ka yi wa Allah daga asabar zuwa alhamis idan juma'a ta zo kai juma'a sai Allah ya ce na yahi gaba daya babu al'ummar da aka ma irin wannan sai mu tsakankanin alwala da wata alwalai tsakankanin sallah da wata sallai sallar asuba da kai yanzu daga sallar asuba bayan ta zuwa azhar dillahin da kika yi wa Allah in kika zo kika yi alwala sallar azhar kika yi sallar azhar sai Allah ce na yahi lahikan da suka gabata daga bayan sallar asuba zuwa yau yanzu he sabo da za a dauka daga daga azhar zuwa mai la'asar shi kuma illa asar ta zo he a yahi daga la'asar zuwa magariba in aka yi magariba sai a yahi daga magariba zuwa isha'i in aka yi isha'i sai a yahi daga isha'i zuwa asuba in aka yi asuba sai a yahi to daman babu na tsakankanin sallah ma da sallah alwala da alwala tana wanke zunuban da aka yi sallah tana kankare to a juma'a tana kankare to kuma ar ramadani ila ramadan shi ma wannan watan na ramadan idan wani watan ya sake zawwa kuma sai a yi babban yahiya wannan na shekara ne gaba ɗaya sai a gama wai kuma in Allah ya ce na yahe lahi kazawa ba wai ana barin wurin zero zero bane a'a ya yahe kwanuka da awoyin da aka yi na wancan lahin to sai a maida su lada misali kwana ɗari aka yi ana lahi yanzu sai aka tuba Allah ce to na yahe to wancan kwana ɗari ba daga yau bane za a ɗora a'a ya Allah ce a koma kwana ɗarin baya da ya lahi a rubuto mishi lada ya yi kwana ɗari yana ibada ba a asara a wurin Allah saboda mu al'ummar manzan Allah ba abin da ya haɗa mu da asara ba tabu ba ce mu mai rigai mun kubuta da ita saboda darajar ƙur'anin da Allah ya bamu da manzan Allah da Allah ya bamu to irin wannan addini ne wa ake haɗa ake rigima kar ki fahimce shi kar in fahimce shi kuma mu ma sai muke ba da gudunmawa wajen mu taimaka ma makiyan mu su iya gaba da mu yanzu musulmi za ka samu ahalis sunna wani ma ba ma nan ba ahli sunnan ma wallahi in dan shi yana yana karatun boko kudin da zai ware ma dan a wata makaranta da aka gina dan boko baya ware mishi a islamiyya haka ne wanda dan shi ya je ya samu diploma ya yi murna akan wanda dan shi ya hardace alkur'ani haka ne saboda yana ganin in ya samu diploma ya samu makamin samun kuɗi in an samu kuɗi na za a barta a duniya amma ƙur'ani ba a lahira sannan ƙur'ani yana taimaka ma ɗan da ya hardace alƙur'ani har mahaifan shi suna samun kamashu domin duk ayar da ɗanka ya karanta kai ne ka sake karanta alƙur'ani kana da ladan da zai samu ba tare da an tauye mishi ba in kana da goma duk kace sa hardace alƙur'ani kai ladan har da ƙur'ani su goma gare ka kaga haka yi kowanne daga cikinsu me ya sanya saboda kai ne kai sanadi to wannan abin mu da kanmu ba mu ɗauke shi da daraja ba yanzu idan ka dubi yadda ake makarantar islamiyya ba ka gaba an zo an gina ta da kyau an sa mata tayil an sa mata shimfiɗa kyakkyawa an kawo kujeru na alhurma da yara za su zamana an kawo ac an saka an tanadi abin ba ta wuta dare da rana yadda za a zo a yi karatu cikin nutsuwa ana haka nan amma in ka ga an yi wata makaranta an mata ado an yi ta gidan sama an zo an shibka wasu fulawoyi ana ba su ruwa ana da wasu abubuwa na adage sai a ce kai wannan makaranta a ce wallahi wani babban wannan ne tsohon malamin makaranta ne wato ya yi minista ma na education ya zamna a ingila shekara kaza to ya buɗe wannan inda ake yin ana karatun lo ne ana ya ce eh gaskiya wannan wurin yayi ai wannan ana karatun kasuwanci ana karatun economic ana karatun chemistry ana biology ana waye ana waye haka ga ana ta kai yaya ana ta kai yaya ko da a wurin kafirci ake koyawa ko da a wurin ba a sallah ko da a wurin ana ana zagin annabi muhammad shi yasa har mu dai a Nijar har kiristoci suna buɗe makarantun boko ‘ya'yan musulmi su ɗauki ‘ya'yansu daga kaiwa. Wai ana karantarwa da kyau saboda ana iya faransanci da kyau, ana iya ingilishi da kyau. Kuma nan ma haka ne ko? Dan Allah suwa suka taimaka. Kai ka taimaka a wajen kyama addinin ka, ke kika taimaka a wajen kyama addinin ki. Yaro in zai har da ce Alƙur'ani, ba za ka sama mai riguna kyawawa ba, ba za ka sama mai abinci mai kyau ba, ba za ka sama mai kyakkyawar katifa da kuɗin da isassu gwargwadon ƙarhinka ka ce mishi to zauna ka yi ta har da ka ta alƙur'ani ga abinci mai kyau wai sai mu ɗauki yaro mu kai shi makaranta daga nan illela sai ka ɗauki yaro ka tura shi kano ya je bai ka ba shi bai kuɗin da zaka yi naira dubu biyu ya je da roba ƙawar shi ba takalmi ya rika zagayawa a cikin birnin Kano yana bin gidajen karuwai da tasha da gidajen giya don neman abincin da zai ci. Shi ba karatun ba, shi ba abincin ba, shi ba tarbiyya ba. ta idan ya samu suna raba kuɗi za a je a yi tatsi ne ko za a je a kai hari aka diga shi saboda talauci da gigita da ke ciki sai yarda as addini suwa suka bada gudunmawa mu muka bada haka nan idan aka zo idan wani zai zo nan ya buɗe makaranta ta alƙur'ani ya ce ‘yan uwa ku ka ‘ya'yanku su raka har da alƙur'ani amma na ɗora duk wata kowane yaro a ba da naira dubu biyu sai a ce kai kai kai kai ki kai wannan ustadin wai dubu biyu yaro a wata fa a yau karatun ma da ake yi dan Allah wannan kar malumai ne ba na Allah ba malumai ne wannan masoya duniya mu malumai waliyai da muka san su ba sa ma cin abinci mai daɗi ba sa ma sa sutura mai daɗi ka san wannan abin daga inda ya fito daga yahudawa ya fito suka zuga wasu arnawa suka ce ku je ku yi kama da musulmi ku daina ci da kyau ku daina sha da kyau ku zama mahaukata dan addinin ya zama na sakar karu idan aka zo irin wannan makarantun da ake haɗawa da na boko da na islamiyya shi mai karantar da ingilishi in aka in aka mishi albashi naira dubu ɗari biyu mai karantar da addini ya ce ya mishi albashi naira dubu ishirin da biyar wancan yana ɗaukan dubu ɗari biyu yana ɗaukan dubu ishirin da biyar cefanansa a gidansu ɗaya ne rigunan da wancan zai iya sa wancan zai iya sayan su abin hawan da wancan mai dubu ɗari biyu zai iya saye wannan mai dubu ishirin da biyar zai iya saye matan wancan a tanhon da za ta sa wannan matan mai dubu ishirin da biyar za ta iya sa kaga yanzu matar mai malam ta sa a tanwa koɗaɗɗiya ya sa karai ‘yar cana matar malamin boko mai karantar da law ko mai karantar da biology ko chemistry ko wannan economic ko physics shi ta sa holan wakis ta karya da ƙwai da dankalin turawa da wata rabin kaza a sama ta huto ta yi milmil ta shahi ita kuma waccan ta karya da tuwon masara ba a sulha ba an sa daudawa da magi hori da haka nan ta ɗan sha baya ta ɗan ƙeƙashe ta ɗan motsi idan aka kalli juna wace ce yan birni wace ce ba gida giya waccan mata mai boko da ka yara da ka sha'awar boko suwa suka kawo wannan abin haka nan za ka ga shi kan shi malamin ko karantarwa shi a aji sai a bari he lokacin ƙarshe ƙarfe ɗaya sai a ce to malamin addini zai shigo yayin da yara sun gaji sun so su je gida sun yi yunwa ta ishe su kuma ya ce to malamin addini ya shigo lokacin da suke da karshashinsu da in an faɗa za su gane sai malamin ingilishi ya shigo malamin lissafi ya shigo malamin qur'ani ba zai shigo ba sannan idan wani yaro ya ba daidai ba sai a ce to ustaz kai ne mai ladabi ga bulala imusu bulala sai zaman to duk wani wanda ba yayi ba daidai ba ustazi ne yake mishi bulala da haka yaran makarantar gaba ɗaya ba sa kamar ustazi dan shi yake bulala kullun da zan kadade ya bulala a hannun shi yana kishin mutane ya wannan to kaga an ja mishi bakin jini ko to wallahi duk sharri ne irin na turawa haka nan irin malamin da za ga ya ci goro yayi wani dandaja wai shi ga waliyin Allah rigar shi ya ki wanke ta bare ya yi guga su mashi babu ba tsehewa geman ma gashi nan ga kamashi ba gyara baya sa shafa mai baya sa turare ai shi wai ustazi ne baya sa agogo baya da waya mai kyau in ma aka sa baya cin abinci sai tahiya yake a ƙasa in ya ganku da tabbata na hakan nan yana gaida ku ne za gaida ba ku za gaida ba kaga duk wanda ya kalli wannan ya kalli manajan banki da Allah ya babba wannan darakta ne alqur'ani wannan darakta ne a naira sai daraktan neran ya wuce a mota da AC he ya sauke gidan ma daga ku kuke daga ni kuda ranka yadda ranka yadda shi kuma wancan shi ya zo a kafa yana assalamu alaikum kuna ustadin da ne ya taho ina gari yau ba ba na ciho ne a gidan shi da Allah waye waye walakantacce to ho qur'anin nan wanda Allah ya ce anzalahu bi ilmi anzalahu Allah bi ilmi Allah sabkar da qur'anin da ilimin Allah ne amma aka zo aka wulakanta shi muka goyi bayan masu wulakanta shi sannan ilimin addinin kanshi ni ne kwanci na ba na yi ke kika kwancin ki ba ki yi ba a san ilimin addinin biki san ba mi addinin ci yace ayi me yace a bari ni ma ban sani ba da haka nan al'ada ta ita zan yi amfani da ita wajen rayuwa da iyalina idan na cuce su sai kuma haraka cewa to addinin su ne cuce su kaga addinin daban ra'ayin da ne daban amma kuma an dora ma addini ba haka nan bane me ya sanya sai ya ga bahaushe yanzu bahaushe matar bahaushe ita abinda ta sani kullum komin arziki shi shinkafa da miya tuwo da dare da koko da kosai da sahi shikenan gashi wa mai arziki ne ba zai ɗauko mata kuku ba a je a yi cewa ne a raka nau'in abinci iri-iri na gina jiki wanda ya kware ya yi karatun yin tuwo a tashi ya raka mata tuwo gashi da arzikin shi ba zai yi ba sai ya bar ta ce ta raka yi ba mamaki ma dan gas din nan da za a kunna ba zai siya mata ba sai ya kawo mata itace rabi danye rabi wanda ya ta busa wuta idan ta yi jagurin kamar ta yi algaita kuma in an yi magana ce ha ai musulunci ne tawali'u ake so wannan shine tawali'u musulunci wannan ba musulunci bane ra'ayinka ne da keta irin taka haka nan zaka ga wajen tuhatarwa mutum ba zai yi wa tuhatarwa daidai karhinsa haka nan wajen mu'amala za ga mutum ba zai zauna su yi zance da shi da matar shi ba ba za ya yi ado don matar shi ba wannan haƙoran ma ka sa burushi ko asawaki ka goge su walla za ga wai in kai ustadi ne dandaga da gora shekaran jiya da kuka shekaran jiya waccan duk suna nan in kai dariya wani ɗoyi ne ke tasawa kamar abudu ba mai sanya hira da kai to kaga wannan dole ne a raina addinin mu ku kuka jayo to wannan abin ne ya kamata mu tsaya mu waye mu gane wallahi addinin mu shine inda za mu zama wayayyu yan birni masu tsafta ya koyar da tsafta ya koyar da girmama juna ya koyar da zamantakewa a cikin gida da makwabta da 'ya'ya babu ma wanda ya kai girmama yara ƙanana kamar manzan Allah ana fa sallah manzan Allah na limanci wani yaro haudo ya wuye shi yayi zaman shi kawai ya ci gaba da wasan shi manzan Allah he kitasawa daga sujada yaron ake jira ya gama wasan shi haƙƙin shi ne sallah ce fa ake wa Allah amma yanzu an canza ma sallar tsari tun ana tasbihi biyar goma ishirin talatin kai aka ta yi har sahabbai suka ce to wannan wace irin sujada ce ne sai da yaron ya gaji ya sabkai tsaye san da manzo Allah ya meke in kai ne ni ture shi zaka yi akwai haƙin da kai wannan manzon Allah ne ho yake zawwa gidan shi ya ka in yaga ana wanki sai kama ita tana wanke tukwane shi yana wanke kwanoni kai yanzu aka ga alhaji ya zo yana wanki cewa za a yi kai lalle hajiya ita ma kuma ba ta dauka ba da wannan ne sai ta dauka wurin bokar da ta je ne maganin da ya fara ci kuma sai ta ƙara fito da wani bakin hali wai madadin ta gane a zauna lafiya sai ta fito da wani bakin hali yanzu ai ya gano sai abin da na saki ran na har wanki ya mune a ci haba shikenan kin fara samun kai to da ya wanki madadin ki gane yayi koyi da manzon Allah ne ya wanke kwanoni ya wanke cokunla ya zo miki sharar daki yau madadin ki gane wannan sunna annabi aka ke ma ke ƙara imani da Allah da manzo Allah kuma yake saki manzo Allah shikenan kin lalata harka kenan to kaga irin waɗannan gudun ba to shi ma namijin inda mata shi za za ta zo ta mishi kyakkyawan abin da shari'a ta ce sai ya dauka ta ga ba sarki sai Allah yau ai anan ta saba samun ta ci tuwo da nama ai ta ga yadda mata suke kaunata ta taba ni mana kaga ba zai gane ba wai wannan abin daraja ta a'a wai shi ai isa ce yayi sai shaidan ya nuna mishi isa ce yayi in ma ta tsaye za ka kawo wata ran nan ma a gari kaza na ga wata ni yanzu da wata ma za ta yi ta huta ta haita wannan da gangan ya nuna bakin hali kaga kenan mu addinin mu abin da ke karantarwa daban mu abin da muke yi daban sai jayo ma arnawa ya ba su dama kuma wallahi duk malamin da ya nuna muku addinin musulunci talauci ne addinin a raye a cikin tsiya ne ƙarya yake addinin a rayu ne ba a ci da kyau ba a sha da kyau ba wallahi kariya yake a musulunci maganin tsiya ce yayi maganin wutar jahannama ma bare talaucin duniya bare wani rishin masara ko shinkafa masara banza masara woyi addinin musulunci yayi maganin azabar kabari ba bare wata azabar zahin illeda addinin musulunci yayi maganin tambayoyin mala'iku ma bare wani yan sanda addinin musulunci ya jayo arzikin shiga aljanna ma bare wata naira photocopy abayan wa da Allah mai kama addinin mu da kyau Allah ta'ala ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh